الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a inda biyu ga watan Rabi'un al-Akhir hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara 1446 kalandar nasara kuma kamar ashirin da biyar ga watan goma watan oktoba kenan dubu biyu da ashirin da hudu kamar da aka saba a rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai taken albuyuru ma yushrahu wa ma yushrahu wa yumna minha nau'uka na saye da sayarwa waɗanda aka shar'anta mana da kuma waɗanda aka haramta mana wannan kuma shi ne darasi na ashirin daidai za mu tashi a alfismu salis nau'i na uku inda ya ba su taken alguyubul muharrama bi sababi garari wal khida' wasu nau'uka na saye da sayarwa da shari'a ta haramta saboda a cikinsu akwai cutarwa za a cutar da ko dai wanda zai saya ko wanda zai saya ko kuma za a cutar da al'umma gaba ɗaya wala faida sannan a ciki akwai yaudara akwai wani abu mai kama da yaudara yaudara da za ta sami shi shi wanda su ya kulla cinikin ko shi wanda aka kulla cinikin tare da shi waɗannan nau'ukan su ne mala yake so ya taba mana a wannan kaso na uku yake cewa laqad ja'at shari'atu wanda mun danyi wannan amma akwai bukatar mu dawo kan shi laqad ja'at shari'atu bi tahrim al-idrar wal khida'i wal ghib ita wannan shari'ar ta mu ta musulunci ta zo ne domin ta haramta cutar da wani al'izrar ka fitar da cuta zuwa ga wani to shari'ar mu ta musulunci min makasidiha daga cikin manufofinta shine haramta cutar da wani wala qida'i da kuma yaudarar wani ai mai shigo shigo ba darbi a haka mashi ramin mugunta a sauya tattalin arzikin shi a hana shi samun riba ko a sayar mashi da kaya marasa kyau ko a cutar da shi ko a toshe mashi hanyar rangwame da sauki duka wannan ba ta halarta wala rish da kuma magudi a zo da wani abu na magudi wanda zai cutar da ɗayan ɓangarorin da ke hada-hadar sayayya ko kuma al'umma gaba ɗayanta yace wa qad taqaddamat ma'ana ba'd an-nusus al-'amma wasu nassoshi na gaba daya waɗanda ke dauke da hukunci na gaba daya sun gabata addallati ala zalik masu nuni ga haka yace wa alai ba bisa wannan magana faqad harramat ash-shari'atu adadan min al-buyu'i shari'ar mu ta musulunci ta haramta wani adadi daga nau'ukan kasuwanci listimaliha ala zarar saboda waɗannan nau'uka na kasuwanci sun tattaru ga cutarwa akwai cutuwa akwai cutarwa mutum zai iya cutar da kanshi saboda shi aikin sako ma duk da mutum ya aikata shi to hakikatan ya ma cutar da kanshi to sannan wal aukhida'in sannan a ciki zai iya yiwa a samu yaudara kuma al'umma ta musulmi ba a so sashin ta yaudar sashi minha daga waɗannan nau'uka na farko bai'un najash cinikin najash shine cinikin bayar da ruwa me yake nufi da annajash yace wan najishu ay yazida fi sil'ati man la yuridu shira'a wanda bai da nufin sayan kaya ya tsula wa kayan farashi ya tsula musu kuɗi shine ya ce ya ba da ruwa ko yi wata dabara saboda an hango wani da zai zo ya sai kaya wannan zai iya faruwa ko dai da haɗin bakin ɗan kasuwa da mai shago kenan kuma zai iya faruwa ba da haɗin bakin mai shago ba shine mai sayar da kaya to wanda bai wanda bai da niyyar sayan kaya sai ya zo ya kaya kayan da farashin da ya wuce yadda ya kamata ko kuma ma ya rage ƙasa don a cutar da mai kaya fa ya ga tarrube zalika mai duwanin bane ko li ya katadi ya bihi musta'am saboda shi mai saye wanda ya shigo yanzu wanda zai taya kaya ko sama a ruɗe shi ko ya rudu cewa to ai abubuwan fa ashe ma sun tashi fa ya zunnu annahu lam yazid fiha hadha al-qadara sai yayi zatan ai wannan mutumi da ya taya kaya alhali ashe ba sai zai yi ba ba abin da yasa yi wannan ƙari illa wa hiya tusawi sai saboda farashin da ya faɗa ya dace da kayan fa ya ga tarrabe zalika daga nan sai ya rudu da haka shi kuma sai sai kayan yana mai gini akan wannan farashi fa hada haramun wa qida wannan kam haramun ne wannan kuma yaudara ce baya halatta za kuma a dawo da shi wanda aka cuta kayan shi wani lokaci mai kanti ko mai shago na haɗa baki da irin waɗannan mutanen wai a ɗan rika ƙara wa masu saye kuɗi domin ya samu abin da zai rika cire abin da zai sallame shi ana sayar da kaya dubu biyar sai kawai aka hango wani ya shigo sai ya fahimci kayan nan zai saya yanzu dai wani ba za ka bin man dubu shida ba kirmi irin wannan ba wani mai tsadar tsiya ba kuma muna tare to Allah dai kiyaye wata alaƙar Allah dai kaza Allah dai kaza shi kuma sai ce irin wannan a tamfar yake so sai ai akan ta muke dayayya da abokina ya saya shida na ce ya dan ƙara ko dubu ko ɗari biyar ya ƙara da siyar mashi kayan ne kawai yanzu ma zamani ya zo sai dai addu'a kuma farashin ta biyar yanzu kai kaga ya ƙi sayarwa da abokin shi shida nawa za ka saya in kana da bala'in wayo sai ka taya shida ɗari sun cuce ka dubu ɗaya ɗari a waye a mai wayo kenan in kuma ka burma da tsautsayi da kaddara al'amarin sai ka taya bakwai kuna kana biyan shida da ɗari biyu kuna fita ka sai guda uku guda kaza sai su tafa sai sallame shi ko kuma ya yi wannan ƙarin ne kawai don mai shago ya samu riba da kauri shi ma baya halatta baya halatta to da wannan nau'i na najash haramun ne shi na nabi ce wala ta najash qala al-bukhari al-imam al-bukhari ya ce wanda ya rasu da shekara 256 yace an-najishu shi mai yin najash mai ƙara kuɗin kaya don rudar mai saye a kilo riba, maciyin riba ne matsayin shi, allazi na ya kulunar riba da ya kumu na illa kama ya kumu lazi ya takabbatu hushai tsawon minal mas, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba to duk wanda yake cin wata dukiya daga irin wannan yaudarar da ƙara kuɗin kayan don yaudarar mai tsaye abin da ya cire ba ne. Fa'inun kuma wannan mutumin mayaudari ne, ya zama mayaudari, wa huwa khida'un batilun layahil, wannan yaudara ce ɓatacciya kuma ba ta halatta. Suraka baya halatta wani ya aikata irin wannan aiki. Warawa Ibn Umar, Abdullahi ɗan Umar ya ruwaito wanda ya rasu da shekara saba'in da bakwai, yake cewa na Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama na ha'anin najash. Lallai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana cinikin najash, shi ne cinikin da za a yi don a furma mai sayi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث يتفت لك سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من دم الله تعالى من تعالى سكتا غريش يأتي لا تلقوا لا تلقوا الركبانا kada ku tari karauka kada ku taro masu shigo da kaya gari kada ku tari masu shigo da kaya binni ko a abuja to kar ka je wajen abuja ka taro masu shigo da kaya akwai wanda zai zo da tilolin shadda saboda 'yan majalisu sai ka fito nan waje ko can ta ɓangaren nasarawa ko sai ka tare shi ka sai ko shi kada kai zai magana akan wannan ya ce wala ya bi ba'du kuma ala bai'i ba'din kada kuma sashin ku yi ciniki akan cinikin sashi wala tanajashu kada ku yi najashi kada ku tsula wa kaya kuɗi don yaudaran mai saye wala ya bi hadirun libadi kada kuma ɗan binni ya karbi kayan ɗan ƙauye ya sayar ko ɗan binni ya karbi sautin ɗan ƙauye ya sayo wannan hadisi muttafaqun alai al-imam al-bukhari da al-imam muslim su suka ruwaito shi yace wa la'anna fi zalika taghriran bil mushtari domin a cikin wannan aiki na najash akwai rudar mai saye wa kadi'atan lahu akwai yaudarar shi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam alhali ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alkhadi'atu bin nar yaudara na wuta wannan yaudara ta ko ina ta zo a babin kasuwanci a babin mu'amala a babin siyasa a babin zakin baki ko ma dai ta ina ta zo alkhadi'atu bin nar to wannan ma'anar da malam ya bayar anan ɗaya ne daga cikin fitattun ma'anonin najash shine mutum ya taya kaya sai sa musu farashin da ya fi ƙarfinsu don ya rudi mai saye shi kuma idan mai sayen ya saya sai shi mai shago ya samu riba mai kauri ko kuma shi wanda ya wannan aika-aika a sallame shi hanya ta uku ko kuma don a burma shi mai shagon kayan shi ta rika kwantai ya zo ya ce ya taya kaya to nawa nawa za ka siyar man ce dubu biyar biyar alhali dubu hudu da ke siyarwa shi kuma ka san yan kasuwa sai ya dan latsa ki to zo an siyar maka ne ki to shikenan aje min guda ɗari bakwai zan dawo an jima in ya gaba sai ya kashe waya kai kuma duk wanda ya zo ya taya wa hudu da biyar ba za ka siyar ba to dan siya biyar biyar da su kake jira sai da ya taya hudu da biyar sai an tashi kasuwa sai ka rika neman rancen na mota shi ma nan haramun ne to akwai kuma wata ma'anar akwai wata ma'ana ta shi wannan abin nan da na jaji suka ce mad'u silati bi ma laysa fiha ka yaba wa kaya da abin da ba da siffar da kayan ba su da shi shi ma na ne ai kaga wannan simintin in kai gini da shi mahadi ka turi a kai ka zanen ƙarya ne yaushe mahadin zai zo a wannan yaudara ce wannan yaudara ce to in dai biyaban da za ka yi wa kaya kuma kuma ya siffa ko abin yaban da ka ba kayan kayan ba su da shi ya shiga ƙarƙashin abin da suke ce mashi najash da aka baya halatta ka zo kai ta zuzuta kayanka a kawai ku yi ciniki ka bar farashin su ka bar kyan su ka bar abin da ya bayyana su ya sayar da kaya to wannan nau'i na ciniki baya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala tanajaju kada ku rika yaba wa kaya akwai wanda suke dauko wani nau'i na uku ma suke cewa irin irin mugun sa sunan nan shi ma yana shiga na dashi irin ta ya kwabo albarka naira ɗari biyar biyar ake tura zai kace mashi dubu hudu da ɗari takwas da hadda ɗan wani jan jan abubuwa to kai yanzu ka ce maka dubu hudu da ɗari takwas da hamsin kuma dubu ɗaya ake siyarwa ko mutum ya koma gefe ya sha mur duka ta yaudara ce ko kuma ya baka mineral mai sanyi da a farashi ne zai wuya ka taya dubu ɗaya ɗari biyar kuma da kunya ka fita baka taya ba to da ka sha maki mineral sai da dai karamar roba ce sai ka ce dubu ɗaya da ɗari biyar in ka samu ɗan jafai sai ya fidda kayan ana ce maka hudu da ɗari takwas da hamsin kana tsayawa dubu da ɗari biyar baka shirya siye ba sai baka san yadda kaya ke hauhawa ba ne yanzu duk awa yanzu ma nan kaga waya ta ma na kashe dan ka fikira ni ce kaya sun kashi to da irin ku bai kamata a rika muku haka ba akwai bayan mutu ba Allah ya da yan mutu mutane لقد زرعنا كو ولقد زرعنا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا ولا يعني ta da yawa to kaga wannan najash ne irin shi in ka saya musamman in dai adadin ya kai ɗaya bisa uku na farashin mana ƙarin da aka yi maka ya kai ɗaya bisa uku za ka dawo a baka kudinka amma suna ga in bai kai ba kuma musamman wanda ya na din ba mai shagon ya sa shi ba ba kuma haɗa baki suka yi ba to kawai da za ka yi hakuri da yaji amma kuma ana sayarwa dubu ɗaya sai ya sayar maka dubu ɗaya ɗari ɗaya ko dubu ɗaya ɗari biyu sai da ka dawo nan aka faɗa maka ya cuce ka bai kamata ka koma ba zalika fadlul lahi yutihi man yasha irin da aka tura wa ɗan kasuwan ne ya kare shi ginin da yake yi da irin ka za a kare shi gini ko ya balansin ɗin kuɗin umara to kaga ba buƙatar ka koma kar ka hana ibada amma ana cewa dubu ɗaya sayar maka dubu ɗaya ɗari biyar dubu biyu dubu uku za ka koma in ka koma ko dai a lissafa kuɗin da ya cuce ka ya baka kuɗinka ko ya baka irin kayan gwargwadon kuɗin ko kuma a fasa cinikin ya ba kuɗinka gaba ɗaya in ba kai masa illa ba kaya amma dai abinda ma aka fi so ka riƙe kayan kudin da ya cuce ka ko ya baka wasu kayan da kake so ko ya baka kudin ka ko ya kara maka irin wannan kayan inda ciko kai mashi to da ka irin abin da ake na sanya suna ba a da bukatar shi a kasuwanci a kasuwanci abin da ake nufi ba wai an haramta sa suna bane mun wo shi a baya halarsa amma abin da shari'a ba ta yadda ba shine kada kada sa sunan yayyawa kada sa sunan yayyawa ana siyarwa dubu ɗaya to ba laifi ka ya cewa dubu ɗaya ɗari bakwai ko dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu ɗaya ɗari shida amma da sharɗin wanda za ka sama ya san ana sa suna kana sayar da kaya nan wani ya tsaya a shimfiɗe ɗiyar mota bai kamata ka sa mai suna ba ko idan ba a tsammanin shi zai tsaya sun saba sayayya a abuja sun saba sayayya a dubai zai wahala ya tsaya kawai kana faɗe zai kirgo ne sai ya baka to kaga ba bukatar ka san in ka sa mai suna ya biya sai ka ta ranka da dai ai mun sa suna ne nasu za ka taya farashin da muke siyarwa ne sai da ɗari biyar biyar muke siyarwa da ce maka bibbiyu ka kama fito da garinku zai ta sa wa garin albarka ko bai da albarkar ai mai albarkar ya ce na a to wannan addu'a ake musu kuma Allah ya shirye su eh an ce mu wannan kuma duk duniya mu ne yan Najeriya ki kira ne karan dauri naira hamsin hamsin yana motar naira miliyan talatin ana ce mishi uku ɗari to me kake so to kawai addu'a ne Allah ya juye mita kuma zai iya wallahi don ai abin na hannun shi kun faye kunne kai da zai ce maka hamsin hamsin ka ce a'a ka guda ashirin sai ka bashi dubu ashirin sai ka har jari la sa albarka kaza kaza kaza kaza amma sai ya kaya shi ma masu kayan da suka gano sai suna wanki hamsin hamsin ne sai ta yi ɗari biyu ya mutumina uku ɗari biyar ya wanke ka zagar kai ka wata ya wata maka uku da biyar ka da dan barin ka ce na ƙara ɗaya a baya na ɗan da cikin kyakkyawan farashi ne to gaskiya ni zai iya shiga cikin nadashi saboda dan mutum bai san farashi ba ba a cutar shi dan mutum bai san farashi ba ba a cutar shi da haka wannan nau'in na ciniki baya halarta sun akwai bukatuwar ya ga cewa ya ya kiyaye mazahib na fikihu guda hudu dukkaninsu sun haɗu akan cewa najash baya baya halatta mana cinikin da aka yi na najash to cinikin batacce ne kamar ibnu hanbal yake cewa idan aka samu najash a cikin a cikin ciniki to cinikin ya ɓaci amma su alimamu shafi'i da su alimamu malik da su abu hanifa sai suka ce a yana da buƙatar bayani filla-filla idan akwai haɗin bakin mai shagon to cinikin ya ɓaci amma idan ba haɗin bakin mai shagon cinikin bai ɓace ba abinda aka ƙara wa mai saye ne za a mayar mashi kawai kuma sunan mai shago ba zai ɓace ba sai dai kawai ya ɗauki mataki wajen kusantowar irin waɗannan mutane kusa da shi. To wannan nau'i dai, nau'i ne na ciniki da shari'a ta haramta. Nau'i na biyu, bai'ur rajuli ala bai'i akhihi. Cinikin mutum akan cinikin ɗan uwan shi, da yake ar-rajul har mace ta shiga. Musulmi ya yi ciniki ko ya yi tayi ko a da'ira ta lokacin khiyar, khiyarun sharɗi. Ya zo ya zo shagonka ya sai waya, ce to amma da sharaɗin zan je in sa ta a caji in ga rike cajin ta in ga saurin cajin ta in ga rike network ɗinta da sauran facilities nawa ya sai ta dubu hamsin a can shagon kaga idan waya lafiya lafiya har zuwa gobe karfe ɗaya ciniki ya yi to baya halatta wani ya zo ya ɗora cinikin shi akan na wannan ya ce ka mayar mashi zan siyar maka arba'in da biyar kaga wannan bai yi ba ciniki ne akan cinikin dan uwa ko kuma shi wanda ya sayar din sai ka je ka same shi shagon nawa ka sayar mashi da wayar can sai dubu hamsin da sayar mashi ka karɓo ta ka bata cinikin zan saya hamsin da biyar duka biyun haramun ne ko ka samu mai shagon ya warware cinikin dan kai mai ƙari ko ka samu mai saye ya warware cinikin dan ka sayar mai da farashi na ƙasa dukkaninsu haramun ne, to da yana haddasa fitina a tsakanin mutane. Wannan abin kuma yana yawan faruwa, mutum ya zo shago haka ya zo ya ɗan tsaya zai sai ilibin wani mahauci ko sarkin fawa zai sai wata akuya. Kana jin ya ce akuya sun ya fara ya ce to zan bada hamsin, zo ya kaɗa rika zungure shi, waye shiru za ku je riga. Mai ruwanka tun da ya fara kai kai shiru kai tun sun fara ciniki in ka zungure shi ka hana cinikin nan kayan haram mai ruwanka tun da ya zo ya taya ka kyale su su gama kar kuma sai sun gama ka rushe duka ba za ta yi a biya baya halarta ma da ce ma'anar irin wannan ciniki shine annar rajulai ne mutane guda biyu idan ta baya a in suka yi ciniki fa da'a akharu ila al-mushtari sai wani ya zo wajen mai saye fi muddatil khiyari a lokacin da suka ware na khiyarun sharti fakale ce ana abi'uka mithla hadhihi sil'ati biduni hadha samani zan siyar maka da irin wannan kayan da farashin da bai kai wannan farashin da ya siyar maka ba au abi'uka khairan min hadhi samaniha ko zan sayar maka da wanda ya fi wannan quality a wannan farashin duka ana yi ya ce ramɗin ta gig nawa ne ce gig hudu ne to zan siyar maka da mai gig takwas a wannan farashin duka na jash ne kuma yan kasuwa na yawan aikata wannan wani ma yana ɗaukar shi shine wayewa au duna a ko zan sayar maka da farashi na ƙasa au duna ko zan sayar maka da kayan da ba irin wannan ba da ƙasa da ƙasan ƙasa da irin wannan farashin aw arada alaihi sil'atan ragiba fiha al-mujtari ko ya bijiro mashi da wani farashi da mai sayi ya ji ya burge shi fa fasakha al-bai'a sai dai ya warware cinikin washtara hadihi sai zo ya saya a wajen wannan fa hadha ghairu ja'izin wannan ba halal bane duk dukiyar da ya samu a ciki ta haramci ya ta haram ya ci suhutu kullu lahmin nabata bi suhuti fan naru aulabi akwai ma abin da yan kasuwa ke wanda zai iya shiga cikin nan idan ya zo shagonka sayan kaya sai ka faɗa mashi sai ya taya sai ya zo zai fita zai ka ci akar makalla da za ka daure ka sai wannan duk kasuwan nan bayan da za ka samu farashi kamar nan wa ya sa ka haramun ka yi haramun ka yi wa ya sa ka ka kyale shi mana ya zagaya Allah ya azurta sashi da sashi ذاك فهذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم saboda hanin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi da hadisin ibn umar saboda hadisin abdullahi dan umar Allah ya yarda da su wanda ya rusu jira da shekara 173 yace annabi sallallahu alaihi wa sallam qal daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhi kada dayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi wala ya khatuba ala khitibati akhi kada ya neman aure akan neman auren dan uwan shi in wani ya fito yana neman wata kuma an fara karkata gare shi to baya halatta wani ya shiga amma idan ya fito ya shiga kai ma kana ciki kana nema kuma ba a karkata gare ka ba to wani zai iya shiga ita ta yi farin jini kenan sai ta auna ta darje ta shawarwari ta istikara amma da zara an ce to a fara bincika me ya halaye shi ita ce sana'ar shi ga lokacin haramun ne wani shi ai kawai ku bari a gama bincike tukuna a tabbatar ko a kore saboda duk wa'annan suna haddasa gaba a tsakanin mutane illa an yi azana lahu sai dai idan ya ba shi izini wannan neman aure ko an fara bincike a kan shi zai iya cewa ne shiga kai maka nema ai abin sa'a ne in shi ya baka izini dama haƙƙi shi ne shi ake jin tsoron ku yi gaba kuma ya baka dama sai ka shiga kawai amma shi kuma kada ya maka da iskili ya ga jarinka ya kare sai ce wani ko za ka shiga ne ya zan ka dai ba abin bayarwa wannan kuma iskili ne da faɗawa ɗan majalisa mana ai ba zai faɗa miki ba don yi wannan kuma ya yi zunubi amma da ya fi sabilillah wali ma fihi min al-izrar bil muslimi kuma a cikin wannan akwai cutar da musulmi wal ifsad alayhi da bata alaka tsakanin su ko hada shi da wani ki za ka yi duba al-mughni na ibn qudama al-maqdis daka baya halatta ai ciniki akan cinikin wani kuma baya halatta ya neman aure akan neman auren wani wannan ciniki akan cinikin wani shi ma idaraka na wata fara bane idan an karkata ga shi mai saya amma daga aja kaya yanzu kowa zai iya sayawa na saya dubu da na saya dubu da dari daya wani ce dari biyu wani ce dari uku wani ce dari hudu sai a tsaya mai kare ya ce wanda ya ce da dari hudun nan ya kara to daga sadda ya ce wanda ya ce da dari hudu ya kara wanda ya ce da dari uku baya halatta ya ce na saya da dari biyar yanzu an kore shi a wannan cinikin sai dai ya jira shi wanda ya saya da ɗari hudun ya kawo shi kuma ya saya shi ma ya ci riba da sharadin ya ɗaga kayan ya canza masu wuri bisa ka'idar da mun sha maimaita ta anan cewa baya halarta ka sai kaya suna nan a inda suke baka canza musu wuri ba kuma ka sayar da su ka ci haram kamar ka dan jirki matsa da su ba laifi ta zama halal daka idan tashin farko ne za su iya wannan na tayawa wannan na tayawa idaru na ila wahidin minhu idan aka karkata ga daya an haramta wa sauran kari haka neman aure dan wani ya fito wancan ma zai iya fito wancan ma zai iya fito wancan ma zai iya fitowa ba wani abu bane mai matsala kuma bai kamata ya haddasa gaba ba kowa halin shi ya cece shi kawai da kuma kyautar shi ko dan neman aure sai da kyauta baka dan yayyabi fa yadda mai yusuf hawa bilun fa tallu na wa alaikum assalam wajen eh eh eh eh Eh ya halatta a ciyar da kaya ko ba a gani ba in dai an faɗa siffar su siffar da haka take shine albai wa albarnamij siffa ce aka bayar na buhun yana da kilo kaza ga yanayin shi ga na kaza ne to farashin shi ya tashi kaza sai a ciyar musu amma idan suka je suka sami kayan siffar ta saba yadda aka yi to za a dawo da kayan ko kuma a yi mai farashin da ya dace a tura masu cikon kudinsu da aka cuce su amma ya halatta ko da ba a gani ba a iya yi haka wannan dai nau'i na ciniki wannan nau'i na mu'amala baya halatta tsakanin mutane sau da yana haddasa gaba nau'i na uku bai'u talakkil jalabi awin rukbana awin sila cinikin taro kaya cinikin taro ‘yan kasuwa cinikin taro kayan sayarwa duka dai suna kiran shi a haka a hadisan da ya zo shi ne abin da ‘yan kasuwa ke yi da ‘yan na kama yau haka ake ce musu ko ‘yan na kama alheri a ce sharri ne sharri ya kama sharri ko ya kama sharri baya halatta muna da kasuwar fulawa a nan wani ya tafi hanyar Kano ya karo mota haramun ne ka bashi ya shigo kasuwa ya fakin mu je mai layi mu taya mu tsaya haka masu kayan gwari wani ya nan wani ya nan wani ya nan ya je kawai ya sayo a can ka kyale shi ya zo kasuwa ya ajiye mu duba mu tona mu taya mu ciniki mu tsaya baya halatta a yi talakkin rukuban ko talakkin jalab ko talakkin sila قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري الله يمشرح ما ياتي باب النهي an talakkin rukubani babi da yake magana akan haramcin hani da aka yi game da taro 'yan kasuwa ko taro kayan sayarwa wannan kalmar ta arrukuban kalma ce da larabawa suke da rakib jam'i ne na rakib to larabawa suna da wata al'ada idan abin nan matafiya mana matafiya ko tawagar 'yan kasuwa idan suka shiga jirgin ruwa to sai su yi masu jam'i su ce rokab amma idan suka hau dabba ko doki ko raƙumi ko jaki to sai su ce masu ko dai su ce masu rukuban ko urku ko rukab amma balarabe da ya ce rokabu yana nufin mahaya jirgin ruwa amma da rukuban da urkub da rukab mahaya dabbobi to shi yasa duk hadisan da ga rukubanu ake amfani da shi saboda mahaya abin nan ne amma rukabu ma zai shiga sai dai a lokacin an yi amfani da rukuban ne dan ai nuni da cewa su suka fi yawa a hada-hadar kasuwanci to ba a taro masu shigo da kaya gari wannan kayan kowane iri an magani ko masu maganin gargajiya ba a taro su su kyale su su shigo kasuwa in suna da shago su je su baje kolin su sannan sai a je a a saya yake cewa wa annabai a humar dudun cinikin wannan da ya taro ‘yan kasuwa ciniki ne ba ta ce da an na sahiba huwa asin domin mai taro ‘yan kasuwan nan mai sabo ne asimun mai aikata zunubi ne idan kana aliman bihi in yana sane da wannan hukunci wa huwa khidafun fil bay'i kuma akwai yaudara ma a ciniki gaskiya duk mutumin da zai ce ya taro yan kasuwa ya saya kayan su daga wajen gari akwai yaudara ko dai ya yaudari su wanda ya sai kayan ko ya yaudari waɗanda zai sayar ma to da yanzu yana zuwa zai iya cewa gaskiya ba da kyar suka sayar man da kayan nan farashin nan fa ya tashi akan da je kuma ƙarya ne kaga ya yaudari masu kai sannan ya zuga abokan kasuwancin shi su ƙara farashin kayansu bai zama samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara ba yace wa huwa khida'un fil bai'i wal khida'u la yajuz ita kuma yaudara ba ta halarta daga addinin musulunci ya hana taro ɗan kasuwa ya hana taro kaya ya hana taro karauka daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd kada sashin ku yayi ciniki ko sayayya akan cinikin dan uwan shi wala talaqaw silaa kada ku taro masu kaya ko kada ku taro kaya hatta yuhbata biha ila suqi har sai an sauke kayan a kasuwa har sai an sauke kayan a kasuwa haka masu sana'ar hannu su ma ba za su taro kwastoma ba yadda shi mai saye ba zai taro mai shigo mashi da kaya kai ma karka taro ka bari kwastoma ya shigo kasuwa ya saya ka bari ya shigo da kayan shi ya sayar wannan hadisi muttafaqun alayh wa nabi hurairah radiyallahu anhu daga sayyidina abi hurairah Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان kada ku taro tawagar ɗan kasuwa masu shigo da kaya wala ya bi ba'du kuma ala bai ibadi kada sashin ku ya rika ciniki akan cinikin sashi wala tanajashu kada ku yi najash karawa kaya kuɗi ba da niyyar tsaye ba ko yabo na kaya yaban da ya wuce gona da iri ko mugun ta yi, a ko mugun sa suna, wala bai'o, wala ya bi hadirun libar, kada ɗan binni ya karbi kan ɗan kawai ya sayar. Kawunka na Abuja ka je da rago da sallah yana yi ko? Ka kiwata rasu raguna bulbulbul za ka tsira Abuja sai ka tafi Abuja. Wani kawunka shekara shi goma a Abuja. Haramun ne ya karɓa sayar maka. Idan shi ya buɗe, ba nufin ido za a samu. kawai ya kyale ka da safe ne baka shayi ka sha kawai ka shiga kasuwa kana so ka ce dubu ɗari biyu kana dan jin tsoro ka ce ɗari da casa'in da tara su kuma suna so su taya ɗari uku suna kan ba za ka siyar ba dan a nan ɗari za ka sai da shi kaga kuwa can ayi farashi amma kana ba kawunka wayayye tsohon mazaunin Abuja wala ba wani figi da za a samu yar yake gani akwai mai sai da raguna sai ya kira shi mun shigo da dan wani ya shigo da raguna ya rayi to shari'ar musulunci ba ta san haka ai wannan rayuwar ta muku sashi ne ke sashi ke azarta da sashi idan ka kawo nan ka zuba su ka halasta su ka haramta haka wa qala al-imamu ibnu abdul bar ibnu abdul bar a cikin littafin shi al-istiskar kenan ya rasu hijira na da shekara 463 bajimin malami ne kwarai da gaske ya ce la talakkawar rukubana da libairi kada ku tari karauka don ku saya kayan faƙad ruya hadal ma'ana an ruwaito wannan ma'ana da albazin muktalifa da lafuzza mabambanta عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره دغا حديث ابي هريره وغيره da wani fara wal a'raj al imam al a'raj ya ruwaito daga sahabi abi huraira kama tara kamar yadda kake gani da yace la talaqqawur rukbana lil bai'i wannan lafazin al imam al a'raj ɗaya daga cikin manya-manyan bajiman malamai ya rasu hijira na da shekara dari da sha bakwai. Dari da sha bakwai yana cikin malamin Malik, mahaifin Malik shekara casa'in da uku, shi kuma ya rasu dari da sha bakwai. Sun rayuwa shekara bai ga ashirin da wani abu ba, ko kamar goma sha ko ga sha bakwai ga bakwai shekara kamar ashirin da hudu. Shi kuma malamin Malik an mashi ijaza ya zauna ya karanta yana da shekara ashirin da wani abu. wa da Imam al gwani ne kwarai a hadisi sosai kuma ɗalibi ne na su Abu Huraira yake cewa shi ga lafazin shi la talakkaw rukbana lil bay'i warawa ibn sirin haka muhammad ibn sirin ya ruwaito shi ma ana abi huraira daga sahabi sayyiduna abi huraira radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallama la talaqaw jalaba kada ku tari masu shigo da kaya kaga wanda suke fitowa daga garuruwa suke shigowa da garinku abinci ko kayan masarufi idan aka ce ku lissafa waɗanda za ku ba lambar yabo ya kamata ku da su saboda su ake cewa jalab su ne rayuwarku mana taimakon rayuwarku da suke kamar ta ba ta da bambanci da suke taimakon kanka amma fa wannan in hankali na da hankali wanda wannan zai ƙara nuna maka dabbancin 'yan kudancin Najeriya da kuma dolancin 'yan arewacin Najeriya. Mu muka zama dolaye, ka duba a satin nan da yauke jin muguwar barnar da suka yi wa mutanenmu. Asara suka yi mana ta biliyoyin kuɗi ko ɗaruruwan kuɗaɗe, kuma suna yanka mutanenmu suna cewa in dai ba mu daina zuwa ba za su daina yankawa ba. Kuma haka a ranar kuma wata motar ta sake wucewa shanu har jakuna wasu ke kaiwa ka saba wa Allah ka taimaki mai saban Allah yau muna haɗa kai sai sun biyo mu har inda suke mun riga mun gama kama su sun jarabtu da wacen mu ko magani muka sa ya zuciya muna nan kawai za mu kalmace kafa mu ce mun yi kasuwar hatsi iya alfarmar da za mu yi masu ku yi alakwada can wajen daba ko a wajen kwara ko kuma mu yi a United States su gangaro su duk ribar duk riba da haraji duk mu tattara mu loda a wajen mun kai musu suna siye dubu shida in sun biyo mu ce dubu bakwai in ba za su siya ba ne da shi leda a ƙara magani mu ɗan yi haƙurin wahalar wata ɗaya wata biyu ne sai sun biyo mu wata na bushi iska kawai mu ce gwango-gwango za a rika siyarwa duk gwango dubu ɗaya gwangon wake jan wake dubu ɗaya ɗari takwas da saba'in da biyar har da wata biyar ta barazana da pos ka kawo mu cire kuɗin caji a ciki kama haka za mu ta ɗauka mana bin ka duba da suke ji motocin da suka kona da yawa na ga an ga bidiyon kawai za su samu ta kawai su banka mata wuta suna suna abin nan gwamnatocinsu kuma duk bakin su ɗaya amma a nan arewa ba ka da wanda zai iya magana bum idan aka ce mu wawaye ne ga hanyar samun arziki kuma tana tafiya iska amma duk mutum da zai dauki abinci ya kai maka to masoyinka ne shi ne ake ce mashi jala mai jawo maka alkhairi mai jawo abin da zai kyautata rayuwarka yan kasuwan mu hadda munafuncinsu an sha zama ya tada sai wani ya kewaye shi ba ruwan shi da wannan tawaga ya ce a kashe shi a kashe banza ba wata gona tare za ta yi magana ku kaga ba a tarar irin waɗannan 'yan kasuwan ku kyale su Legas da sauransu ina su malam Buhari Musa ana tarar 'yan arewa ne ba haka za ka je kai fakin din motar ga wata matar na tiyaya kuma duk minti ɗaya ko duk awa kana biyan haraji har da kuɗin yan iska a kudu tun a benue duk na gaggani za a ma mota lodin katako za a biya na local government tun lokacin wajen dubu biyar 2007 2008 sai ka biya wannan dubu biyar ɗin a yanzu a gida yana da samfur ina da wasu rasif rasif ɗin na wasu direbobi sai ka biya dubu biyar in ka biya na dubu biyar akwai kudin yan iska a lokacin naira dubu biyu lokacin gamman dubu biyar wannan na yan iskan ko dole ka biya kuma lokacin gamman na goyon bayan su haka dole sai ka kirga ba rasit kawai za su zo da kusa inci shida shida a katako su sa maka a gaban taya sai ka biya kudin yan iska sannan motar za ta tashi haka za ka kirga dubu biyu ka ba su kuma kana zaune mutane ce maka sun kara dubu kuma dole ka biya in ka je ka faɗa a lokacin gwamnati ce kawai ka biya su malam ka biya kawai duk bakin su daya in ka dan fito motar ka ta dan muta wani ƙauye sun samu saniyar tatsa sai sai sai ka biya harajin kasa ainihin ba kasar kobanka ba ce in za ka shekara kullum sai sun zo sun caji wani abu kuma dole ka ba su gadi su za su fara sata sai don kana son kar ai sata ka ba su gadi kuma ka biya kudin kasa in suka hango ka kana sallah kana gama sallah sai ka biya kudin su kasar su ba a sallah ka yi sallah dubu biyar ko ka biya ko su kona motar ko su yanka ka kuma sun yanka banza amma ka duba kasa biyar suke a kyauta duk ɗaya dubu biyar ya kamata su biya ya je can ya sa mutane shi dole su yaki in yi mai tsada ya daina amma munan kana fara wani zai kira ka a gadan da ana tare na mai yi kuwa wani babba zai kira ka kuma zai ce kai shiru ainihin ma dan iskan ya zo shi ma ce a biya kuɗin gasa bera na yan iska to kai mutumin kirkin yi shiru in sarkin Allah ya zo ya same ka ce kana mitin gobe ya dawo kana mitin sai ka tabbatar an biya sai ka ce mashi menene ai da na san wannan ne ce kawai ba ka riga ka ba su ko ke ka Allah ya kiyaye in ya matsa ka tana mashi garin su da lokal gamman lokal gamman sun cikin haka ake duk dai mutumin da zai ɗauko wani abu na alkhairi ya kawo maka to girmama shi ake yi eh mai son ka da alkhairi ne to amma in suka kawo karku tare su warawa abu salih abu salih shine wanda suke ce mashi abu salih al-assammani shi ma ya ruwaito wa gairihi da wani shanabi hurairata daga sayyiduna abi huraira shi ibnu sirin Muhammad ibn Sirin ya rasu hijirar shekara ɗari da goma. a wannan shekarar ya rasu yana cikin malaman aliman Malik Abu Saleh As-Sammani shi kuma ya rasu hijira na da shekara ɗari da ɗaya. Ɗari da ɗaya yana gaban su aliman Malik sosai manya-manyan ɗaliban isnadin shi na da ƙarfi kwarai da gaske ta hanyar sahabi sayyiduna Abi Hurairah shi kuma abu salihu tsammani mai ruwaito ya ce annabi hurairu ta annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tatalaqqa sila baya halatta ka tari kayan sayarwa hatta tadkhul al-aswaqa har sai sun shiga kasuwa wa rawa ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah dan Abbas shi kuma ya ruwaito yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama la tastaqbilu suqa kada ku tari la tastaqbilu suqa wa la yatalaqqa kai ba'dukum li ba'din kada ku fuskanci kasuwa da saya kayan ta kenan sannan kada ku tare masu shigowa kar ka je kasuwa ka saya kayan da ke kasuwar sai ka kara masa farashi ba a haka a ka siya iya bukatar ka to sannan kada ka tare masu shigo da kaya wal ma'ana fi kulli zalika wahid dukkanin su ma'anar da suke nufi guda ɗaya ne haka shi al'imamu ibn abdulbar a cikin littafin talib taskar ya tattara waɗannan hanyoyi to nau'i na hudu wanda shi ma baya halatta shi ne bai mula hadiri libali ko libali dan binni ya karbi kaya ya sayar wa dan kauye ko dan binni ya karbi kuɗi ya sayo wa dan kauye in ka ce alhadiru anan wanda ake nufi ba ka fassara shi da dan binni albadi ba ka fassara shi da dan kauye domin mazaunin cikin zariya zai iya zama ba ƙauye in ya dara Abuja. Ɗan Abuja in ya dara a Jidda ko Makka ko Madina ya zama ba ƙauye. Idan ka tafi aikin hajji ka dara Makka ko Madina baya halarta ka ba wani ɗan gidanku da ke jami'atul Islamiyya ya sai maka kaya. A ƙyale ka ka shiga shago. Larabawa su amfana ko tukari. in bai ji su ta nunawa ka kyale shi su ta nunawa ai kowa ya san haka da ai haka biyar ne haka ƙara haka yi so biyu goma ashirin ai duk suna ganewa kuma laraba yanzu wannan fararen sun gano mai yan najeriya na tsabar tsaraba da aka da ƙarfin tsiya suke koyan hausa sun yi ta sosai tun lissafin nan ba za ka abin nan shi ba a gani shi dawur kuma dama wasu ma ba laraba ba ne shi ma tukari ne duk irin su kawai dai garin su ne gari ya zo na ya samu arziki wani ya zuba mai jari saboda ba zai ce kawo in sayo maka ba a ka bashi ya tafi kuma gaskiya suna amfana suna amfana kwarai musamman farkon zuwa ka san wani ana da ranar da suka da ranar zai cika daga wai ka a siya masu kyau wai a ƙarshe kuma zai ga kayan da ka siya riyal ɗari ko ana siyarwa riyal sha biyar biyar kuma iri ɗaya ‘yan kasuwa sun ga hajji ta kusa ƙarewa suna abin nan kai wani mai dabarar masu yanzu airport dan anan algiri ke tonuwa yau mutum da sarayi ana zuwa ta kanka ta wuce abin nan dole ka rike ko a baro ta a can da kanka za ka farke na ɗari ka siyar bakwai bakwai ko goma goma in ba ka ba ka bar jakar a jidda ba dangin iya ba na ba ba ka gara ka rage farashi duk da an gane yana auna tun a can to da ka duk kowa zai iya zama dan binni a wannan hadisin kuma kowa zai iya zama dan kauye to baya halatta wanda yake cikin gari ya karbi kayan wanda ya shigo garin ya sayar mashi kana da dan uwa yanzu sai zo da wayoyi daga China sai zo nan basawa baya halatta ka karba ka je izar ka sayar mashi yanzu shi ne ba kawai kai ne dan binama daga china yake me zai faru ka kyale shi je bizar shi a china ya san ba a tayawa to ka kyale shi je kawai ka ba su farashin china to kawai za a yi ka kyale shi ko raka shi ba a so ka yi kuma kar ko rika waya sun taya kaza duk ɗaya ne in yi maka waya ka kashe waya kawai ka kyale shi sai ya dawo ka ce aka kaya sun saya dari dari sai wa ne jalla sa musu albarka kawai ka kyale shi karka ce da kai kace biyu biyu za a siya a baya halarta ka kyale mutane sashi su amfana da sashi wa huwa ya karu da alhadari shine wanda ya fito daga alƙarya ko binni ila albadi ya fita zuwa ga na karkara ko wanda yake da binni sosai ya fita zuwa ga wanda yake ƙasa da shi a binnanci وقد جلب السلعة الحال يازو دا كايا فيؤرفه السعر وسي فدا مي فراش kawai kawun ka zo da wani rago a nan yake kawo kaga wannan sai dari kaya haram sai kai su gifari in yace dana ya kace ga ragon nan zai na yake kawo ai sai a da kasuwa ta kaya zo ka raka ni ka ji an aike ni karkace gara ka saba mashi da ka saba wa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama yace wa yaqulu ana abi'u laka yace malam kawo ma inje in siyar maka kawai ya ya haram kana annabi sallallahu alaihi wasallama an zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan fa kale yace da'un nasa nabi yace ku kyala mutane yarzuqullahu ba'dahum min ba'din Allah ya azarta sashin su daga sashi kaji sunnar Allah da hikimar shi amma in dai aka ce wani na tsakani to za iya samun matsala ya ce walbadi ha huna abinda ake nufi da badi a nan ba wai mazaunin karkara ba shi ne man yada hulul baldata min gairi ahaliha wanda zai shiga gari alhali shi ba ɗan garin ba ne ka kiwata raguna ka shiga da su abuja kai ne albadi ka dawo daga china ka zo ka same mu a fizan kai ne albadi kawai kai ne albadi su da kar wanda ya taimake ka wajen sai da kaya a kyale ka kai da 'yan kasuwa wani zai ce to ai 'yan kasuwan za su cuce shi in suka cuce shi shari'a za ta yi mashi haƙi in suka saye da mugun arha ko suka sayar mashi da muguwar tsada shari'a za ta yi mashi haƙi sawa'un duk ɗaya ne kana badawiya shin da gasken mazaunin ƙauye ne a ƙaryatin ko mazaunin alƙarya a ballatin ukura ko mazaunin wani gari ne na daban ko da binni ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam al-hadira ayyabi ala baya halatta mazauni dan gari wanda shi yana cikin garin ya karba ya sayar mashi ko ya karba ya sayo mashi kar ya karba kayan shi ya je ya sayar mashi kar ya karba ya je ya sayo mashi ya kyale shi mene za ka siya ne yake waya bankunan je fitar in shiyo maka kaya haram ya laifi yan fitar su amfana ya ce galibin abbasin abla dan abbas yake cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dan abba da shi jira da shekara 68 yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana an tutalakkar rukubanu a tare karauka masu shigo da kaya wa ayyabi a hadarul libadi wanda yake nan kada ya sayar ma wanda ya shigo da kaya daga kauye ko daga wani gari kala yace fa kuntu ibn abbas sai na cewa abdullahi dan abbas ma qawluhu hadirul libadi me yake nufi da kada wanda yake gari ya karba kayan wanda ya shigo garin yanzu ya sayar mashi kala la yakunu lahu simsara kada ya zame mashi lillahi as-simsaru shine al-wasiqu bainal ba'i wal mushtari shine wanda yake zama tsaka tsaki ko tsani tsakanin mai saye da mai sayarwa ai za ga wani lokaci eh shi wanda ya zo daga karkara bai iya magana sosai ba ka kyale shi rashin iya magana shi yan binni samu sauki wasu malamai suka ce at-timsaru anan shine ad-dallalu alladhi yadullu ala makani sil'a an gane kawai misali yanzu sai wani ya zo da rago ɗan uwanka ne daga karkara ce dalla ragon nan sayar da shi zan yi ba a yadda ka faɗa mashi kasuwar da ake siyarwa ba ka gyara shi ku shiga ya tabu layi wani mai shago ya sai kawai ya koma gida shi kenan ana ragon da na siyarwa ne na siyar aiko zan siya ka tabbatar sai ya ga arha a kan ka bashi ya gano turki kar ka nuna mashi shago ai waya don suya fizar fizar din na ina ne yace duk wanda ka ce ya kai ka fizar yake kenan zai kai ka shikenan kar ka ce ka nuna masa sakon waya mai ruwanka kai dai su kai shi fizar ba da yan kudin shi na nan ba kada ya bari a dauke ne waya kam zai samu waya kam zai samu to kar ya zama dallal kar ya zama al at-timsar dillali muttafaqun alayhi daga Jabir bin Abdullah wanda ya rasu da shekara 78 yake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yabi hadirul libadi kada wanda yake gari ya sayar ma mai shigowa gari da kaya da unna sayar su Allahu ba'dahum bi babin bade fa kyala mutane Allah ya azabta sashin su da sashi sunnar Allah ce haka liman muslim ya fitar wa ibn umara wa abu hurairah wa muslim haka wani hadisin muslim ya fitar da shi ya ruwaito shi kenan wa ibn umara wa abu hurairata wa anasun wal ma'ana fi zalik haka akwai hadisi na abdullahi dan umar akwai hadisi na sayyidina abi huraira akwai hadisi na anas ibn malik anas ibn malik ya rasu dan shekara ko dai 101 ko 102 abu huraira 59 abdullahi dan umar 73 wal ma'ana fi zalik ma'anar wannan magana annahu mata turikal badawi duk sadda aka kyada mazaunin karkara ya bi usul atau ya sayar da kayan shi da kanshi ishtara annasu bi rukhsin zai sayar da ita da arha saboda galiba muguntana wajen yan binni yan kauye za ga galiban akwai ruhin tausayi shi ba zai damu ba saboda shi dan binni idan yana so ya ci abinci kokari zai rika neman mistafik shi kuma dan kauye ba ruwan shi da wannan ba wani mai kunu can da kosai teburin ma ya cika karkashin bishiya ake tsugunawa zai tsaya ya tsuguna ya sha ya buɗe randa ya fi wata ma shi bai da shi ba ya yi tsada da yawa ɗaya ashirin yan bini na rayuwar karya sai ya gana roba wani ya ga wani ya siyo ruwan roba wurin ɗari na ce da zaki ne ya ce da ana ana mazarci ne wallahi na jin tsoron jin yalla bi ya kama su ba zaki ba komai zai buɗe randa ya sha kuma tun da ya imani da ba wata cuta kata gau yake wallahi kuke tsere sai ya tsere maka sannan wai wasu wa alaihi musta'ira sannan idan shi ya je saye zai yalwata masa farashi kawai sai ga sun amfana sai da ka siyar wa 'yan ƙauye mutum ashirin da kaya a rana guda ribar ka ta musamman ci akalla za ka ba masallaci gudunma ka ga an fara shigowar shi bai za ta wallal hajaru bai aha amma idan dan binni ya jagoranci sayar mashi da kayan ko sayo mashi wamtana amin bai aha ya hana shi ya je ya sayo illa bi sayril baladi sai da farashin garin zaqa ala ahlil baladi farashi zai kunci kayan za su yi karanci a wajen yan garin faqad ashara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lilihi ila hadha al-ma'na annabi yayi ishara zuwa ga wannan ma'ana da yake da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'din ka kyada mutane sashin su ya azarta da sashi yana ga wannan sune nau'uka guda hudu da aka haramta saboda abin da ke ciki na zarar da khida lura da yanayin kuma lokaci sai mu dakata na wale kuma salamu rahmatullah eh a laifin yana kan shi wanda ya taro ne laifin na kan wanda ya taro ne shi wanda ya sayar bai kamata ya sayar masu ba ne, shi yasa suka yi sabani a matsalar, wai cinikin to ya yi ko bai yi ba, shin cinikin sahih ne sai dai an saba wa Allah ko ko fasid ne kuma an saba wa Allah. Wasu malamai suka ce kamar Ahmad ibn Hanbal yake cinikin fasid ne. Su malikiya suka ce cinikin ya yi amma an saba wa Allah. Ta kowace fuska dai ana so a kaurace mai irin wannan cinikin gaskiya. walaikum salam sannan da karshe idan ka tari mutum da kaya a wajen gari ka saya dubu biyar misali sai da aka zo kasuwa sai ga irin kayan shi dubu sha biyar kawai taɓa ka zai ta baya ka ba shi cikon goma ko ka ba shi kayan shiga biyar ɗinka shara ta ba shi wannan damar ko ka cika goma kawai ba sai magana ba ko in ya taɓa ka zai nuna maka irin kayan daidai da nawa sha biyar ko ka ba shi goma ko ya baka biyar ɗinka ka ba shi kayan shekar sha biyar yana da wannan damar bai za a ta sayi duhu suka idan mai kayan ya zo kasuwa fa huwa bil khiyari yana da zaɓi to da duk wanda ake tara kayansa a saya a hanya kar ka juya ka ƙaruso kasuwa suna yin haka za a daina karasu sun waye Wa'alaikun salam. Na'am. Za ka sai, eh, eh, a bai halitta ba, ajin da kana da kuɗi kakar kan TV. Ai kuɗinka ne TV kawai. in ka je sai ka ce mashi to kaga ni ban san kan TV ba za ka bani garanti na wata ɗaya in ya samu matsala zan dawo da shi sai ku rubuta a rasik a rasik a yanke a baka nashi na can shi kenan haka kawai za a amma kar ka ɗauko wani ya shige maka gaba dan mai TV ba zai amfana ba na'am na'am a shi wannan bai shiga cikin wannan ba shi sautu ne wancan ya halarta za ka iya ba da sautu musamman kai ila inda ba za ka iya zuwa ba za ka iya bayar da sautu in ya je kaya suka tashi da kare a kan wanda ya ba da sautu in suka sauka shi ma ya amfana na da zan ka shi kenan ko lokaci ya yi na eh eh Eh, ya yi halatta za ka yi ai ba dole ba ne, irin masu makir sabe ko? Ashe farashin ma da ka taya mashi farashi ne mai tsada, sai da ka taya ma kawai ci kai ma an ka siya ma shiga za ka yi. In ya dawo ba sha za ka yi ka fasa ba, kawai rage farashin za ka yi. Kawo dubu biyu na siya da ɗari takwas na siya kayan sun sauka ba ga kaka ba ne yanzu komi sauka yake komi sauka amma dai zama na aimaki bisa adalci ta yadda ba a tauye shi da yawa ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum